أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بايا هكا ينقوى ما تكلم ولا سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قولي والله تبارك وتعالى wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai albarka wanda nake so zan isar da wasu 'yan saƙonni takaitattu ba masu tsawo ba guda biyu guda ɗaya na farko shine jiya na ci karo da wani bidiyo ban san ba jiya aka yi shi ko ya wuce jiya amma ni jiya na gani na al'imam a sheikh nur khalid digital imam limami a nan cikin garin abuja wanda yi wata magana mai kama da shigen irin wanda maulana professor sheikh ibrahim ahmad makari yayi aka rufar ma professor sheikh ibrahim ahmad makari shine maganar cewa lamarin abdul jabbar lalle an siyasantar da shi kuma wannan maganar siyasantarwar daga dukkan bangarori hatta su bangaren abdul jabbar din hakika don siyasantarwa an siyasantar? Maulana Prof wannan kalmar ce ya faɗa da maganan cewa akwai propaganda a ciki sai gashi kwatsam al'imam a Sheikh Nur Khalid ya yi magana a kai ya kuma maimaita shi ma cewa shi ma yana ga wannan abin kamar an siyasantar da lamarin to tambayan kawai da zamu yin izala muna jira gobe juma'a mu ji wani mumbari za a kawo irin maganganun da aka danganta wa maulana prof na cewa shi makiyin sunna ne ya daɗe rawa sunna zagon ƙasa shin irin wannan maganganun da aka liƙa wa maulana prof shi ma dr nuru khalid digital imam za mu kasa kunne mu ji gobe shi ma za a ayyana shi a matsayin makiyin sunna za a ayyana shi a matsayin wanda yake sunna zagon ƙasa don ya fito ya faɗi gaskiya to da mun kasa kunne gobe idan Allah ya kai mu juma'a mu ji wani mumbari babba kar kuma a turo mana yara don mutanen nan sun yi siyasa don yan siyasa ne kar a turo mana wasu yara a ƙananan masallatai su ce za su wa nuru khalil raddi a'a babban mumbari na babbar unguwa irin wanda ya hau ya yi wa maulana prof rashin mutunci don ya faɗi wata gaskiyar da aka daɗe ba a san mutane su sani to irin wannan mumbarin muke jira mu gani zuwa gobe juma'a shin za a yi wannan ga shi digital imam ko kuma a'a saboda shi ba limamin central bank ba ne ban san dai me ake ban san yan uwa sun fahimci me nake nufi ba limamin central bank saboda shi ba limamin central bank ba ne ko kuma central mosque ko shi ba za a magana a kan shi ba na ɗaya kenan ko ku shi da tanura khalid daddin izala ne so za mu tsaya mu gani idan a gaskiya ce aka faɗa a kan from na cewa maganan da ya yi kiyayyar sunna ne yi wa sunna zagon ƙasa ne to za mu ji manyan yan izala gobe a mumbarinsu sun ce to ba fa profeso ba ne kaɗai makiyin sunna kai duk limaman abujan nan makiya sunna ne saboda ga ɗaya kuma ya sake fitowa shine digital imam limamin masallacin yan majalisa na afo shine dr nur khalid yayi magana irin ta prof so da sai ake lalle jama'a maganan nan fa da prof yayi ashe makiyan sunnan nan da ke abuja ba mutum ɗaya ba ne to muna son mu ji wannan a danganta digital imam da abin da aka danganta prof akan shi saboda ya fito ya faɗi gaskiyar cewa abin da aka yi a kano akwai siyasa idan kuma ba a yi ba to za mu ce tambayan guda biyu ne shin daman shi ɗan izala idan ya yi laifi nashi ya fafe ne ko kuma a shi nur khalid saboda ba limamin central bank ba ne shi ma a laifin shi ya fafe ne waɗannan dai su ne tambayoyin da muke so a zuwa gobe in allah yadda za mu iya samun amsar su ta hanyar yin shiru ko yin magana akan digital imam kuma magana mai ma'ana wadda za ta haɗa shi da Profesor Sheikh Ibrahim Makari. Abu na biyu magana zuwa kotu, an hayi wasu a social media ko kuma sun naɗa kansu hidimar da za su yi a wannan janabin shine wasa da hankalin mutane. Cewa kar mu ziga maulana professor sheikh ibrahim makari ya yi halin da ba nashi ba an san shi mutumin kirki an san shi mai yafiya an san shi mai afuwa an san shi mai karamci tunda mutane suna ta ba shi haƙuri kar ya yi ƙara ya haƙura kar ya yi ƙara sannan to wannan maganar muna so mu faɗa wa al'umma inda aka taba ba inda za a iya hakuri ba ne sannan kuma maganan zuwa kotu dole ne ba mahala sai idan malam limamin central bank na kano ya fito ya yi abubuwan da aka faɗa masa wanda kofa abu da suke kuma kar ku ɗauka wannan maganan kowai lallashin shi ake ko wani abu ita ma jinkirin da yawan maimaitawar nau'i ne na afuwa akwai wani abu da yake faruwa mutane ba su da adalci wasu lokutan zan faɗi wani abu wanda ban taɓa faɗar shi ba kuma ‘yan uwa da yawa ba su taɓa faɗar shi ba saboda ne saboda mu ba masu farfaganda ba ne amma da ya kamata al'umma su fara gane tsakanin mu da ‘yan izala so ya ba su da afuwa ɗan uwanmu mana abul fatahi Allah ya kare shi da lafiya Allah kiyaye shi sharrin makiya wani kes ya hada shi da wani mutum Ibrahim Dasina yayi wani kuskure akan shi Ibrahim Dasina yace zai yi kara amma haƙuri Sheikh Bayar Usman Bauchi da kanshi ya bada haƙuri Dasina yake yarda gwamnan bauchi da kanshi ya ba da haƙuri disney ya ƙi yarda a sanata na bauchi ta tsakiya ya ba da haƙuri disney ya ƙi yarda professor sheikh ibrahim makari ya ba da haƙuri disney ya ƙi yarda shi malam kamil hadi wannan mutumin da allah ku yi screenshot ɗin shi dan Allah ai maza ai screenshot din shi dan yana iya goge wannan rubutun da kuka yi comment akai yanzu dan Allah ku yi screenshot din shi yana iya gogewa ba imani ne da su ba ba su da hankali ne waɗannan mutanen suna faɗin maganar da ba san ba za su iya kama su zai iya goge ma dan Allah yana roƙo ku yi maza ku yi screenshot din shi sai ku aje mana a san evidence so Sheikh Abdul Fatih da kanshi ya fito ya ce a ba shi dama zai fito ya warware maganar da ya faɗa ya nemi afuwa ya nemi yafiya duk ne ki yarda yanzu maganar da ake sun dade a kotu yanzu waɗannan mutanen da aka ba haƙuri suka ƙi yarda suka ƙi haƙura mu kuma da yau ɗin nan prof ya ba da labari ya tabbatar kuma mu ma matsayarmu kenan da ake cewa muna ziga maulana prof ba muna ziga maulana prof ya tafi kotu ba ne mu yanzu mun isa mu ziga maulana prof ya abinda ba daidai ba haƙƙin shi ne kuma muna tare da duk wanda aka tauye mu haƙƙi in ba nemi ya ce shi bai ɗauki mataki bakin maganin kenan maulana prof ya ce idan da tagadan kaya ya fito ya bada hakuri zai yafe masa ya fito ya ce kuskure ne abinda na faɗan nan ba gaskiya bane ka sani fa bada hakuri baya hukunta rashin zuwa kotu yau maulana prof ya ga dama ya ce ko ya bayar da hakuri sai na je kotu yana da wannan haƙƙin amma sai ce in ka bada hakuri na yafe sabanin waɗancan mutanen da neman su aka yi masu ba da dama a ba da haƙurin suka ce ba za su haƙura ba sai an je kotu yanzu suna kotu yanzu waɗannan mutanen su ne suke da bakin maganin cewa wai wani ya ƙi haƙura waɗannan mutanen yanzu suke da bakin su fito su yi magana su ce wai wani ya ƙi haƙura su sun bar ba su kalli abin da suka yi ba in ana neman mara haƙuri su ne wanda aka nemi al'urmarsu ku yi haƙuri mu janye maganan mu ku yafe mana kuskuren da muka muku suka ce a'a mu ba ma buƙatar bada haƙuri yanzu wannan shine mutumin kirki ko wanda ya ce a'a ku ba da haƙuri mu yafe muku mu ba har yanzu ƙofar mu ta yafiya a buɗe take ku ba da haƙuri a yafe muku amma ku sani lamari na ƙazafi kai ma wani ƙazafi lamari ne da ko shi ne hukuncin da ko ya haɗi ana cewa a hukunci na haddi a shari'a duk wani hukunci da ya haɗu da hukuncin kisa to ana yafi shi sai a shigar da shi cikin hukuncin kisa misali mutum ya hakama da laifin sata za a yanke masa hannu amma kuma har wa yau an kama shi da laifin zina yana muhusini kuma to da za a jefe shi to yanzu za a jefe shi kawai ba sai an yanke hannun ba ko yana da haddin sata a wuyan shi za a haddin shan giya za a masa bulara tamanin shan giya amma kuma sai aka kuma kama shi da laifin da za a mai hukuncin kisa shikenan za a mai hukuncin kisa ba sai an yi masa wannan bulalan ta shan giya ba aka ce duk wani haddi da ya haɗu da hukuncin kisa ana shiga da shi hukuncin kisa banda guda ɗaya banda guda ɗaya guda ɗayan nan shine kazafi idan kai ma wani kazafi ko ka ci karo da hukuncin kisa sai an yi maka hukuncin wannan na kazafi sannan a kuma kashe ka me dalili aka ce dalilin guda biyu ne dalili na farko idan aka barka ai hukuncin kazafi haƙƙin wani ne amma wancan haƙoƙin duka na Allah ne to an shigar da su cikin wani haƙƙin na Allah to haƙƙin wani yana da ƙarfin da ba kawai zuwa za ka ce Allah ya ce mun ba kaɗai shi kenan ka wuce wurin shi ma wanda ka zalunta kai masa kazafi ce ka nemi yaje shi na ɗaya kenan na biyu abin da yasa aka ce a tsayar maka da wannan haddin na kazafi kafin a kashe ka dan in an kashe ka to ka bar mutane cikin rudanin cewa wanan nan da kake wa kazafi ina ba abin da ka faɗa kan shi gaskiya ne amma a yi maka haddin kazafi duniya ta ce da ƙarya kai akan wannan mutumin sannan kuma a kashe ka kar ka mutu ka bar rudani da haƙƙin wani a cikin al'umma mutane su gaba da zargin shi da abin da ka faɗa so wannan ta sanya muka ce dole mutumin nan ya fito ya bayar da haƙuri in ya ba da haƙuri ya tabbatar da cewa abin nan ba gaskiya ba ne shi kenan an yaji masa ba muradin mu zuwa kotu ba zuwa kotun ma kawai na tabbatar da gaskiya ne a tsayar da shaidu akan ƙayyar wannan malamin idan kuma ya fito ya yi ikirari da kan cewa wannan abin da ya faɗa kuskure shi kenan al ikirar aula min al ishhad mu shine damuwar mu da zuwa kotu damuwar mu da zuwa kotu kawai dan a barrantar da bariki ba dan a tozarta kowa ba ina so ku rike wannan dan a barrantar da bari'i ba dan a tozarta kowa ba so daga idan wannan mutumin da ake tuhuma ya fito da kanshi ya ikirari wallahi ya hutar da tattara shaidu da wani abu to amma kar ku dauka maganar da muke yi magana ce da take kama da cewa muna lallashin mutumin nan eh in ma mun lallace shi mu ahlul khairi ne mutane ne masu alkhairi masu nasiha masu nufin alkhairi ga kowa ba ma so mu kai matsayin da sai ya tozarta wallahi ba mu da niyyar mu tozartar da kowa so kuma wannan ya ishe mu hujja a ranar da aka tafi kotu hujja ta ƙure masa to kar kuma a zo a ce a yi wani abu na sirri ko wani abu na a ɓoye a'a yanzu wannan abin da yake tsoro na ganin cewa in ya fito cikin jama'a ya karyata kanshi ko ya bada hakuri kamar ya tozarta kar sai wancan lokacin ya ƙure ya dawo kuma ya fara kamun kafa da wasu manyan mutane cewa a nemi furau ya yafe kaza kaza a'a yanzu ne daman ka ta a yafe ta hanyar ka fito ka ba da haƙuri ka janye abin da ka yi idan ba haka ba shi kenan za mu je kotu ta tabbatar da laifinka ta maka hukunci daidai da laifinka wannan shine abin da za mu faɗi a gurguje amma lallai mafi muhimmancin abin da nake so in ja hankalinmu a kai shine maganganun da digital imam dr nur khalid yayi muna jira mu ji wani mumbari da wani mumbari da wani mumbari za a yi tara a kan shi shi ma za a bayyana shi a matsayin shi na makiyin sunna shi ma za a bayyana shi a matsayin shi na mai wa sunna zagon ƙasa matukar ba a yi haka ba to gaskiya an yi abun kunya kuma an nuna wa duniya cewa a duk ɗan izalin da ya yi laifi to shi ma'asumi ne ko kuma koda ba ma'asumi bane laifin shi ya fasse ne automatic sabanin wanda ba dan izala ba shi ko tun kan yayi laifin ma za a tuhume shi da cewa yayi wannan shine abin da muke a nabbahar da al'umma muna nan mun kasa kunnuwan mu zuwa gobe mu ji mumbarin da za a yi raddi mai karfi akan maganar Dr. Nura Khalid hakika Dr. Nura Khalid ya tabbatar da shi ma a zargin shi kuma wannan fahimta ce ba za ta hana mutum ya faɗi fahimtar shi ba ya ce a fahimtar shi lallai akwai maganar siyasantar da lamarin daga dukkan bangarori sai kuma wancan masu cewa kar prof ya yi magana ko ya bi masu a so su sanya shi halin da ba nashi ba shi an san shi mai afuwa ne to gaskiyar lamari ina ƙara gaya al'umma wannan tunanin ma ku cire shi daga cikin zukatanku ba abin da zai hana wannan sai waɗancan sharaɗan da aka bai wa shi limamin central bank idan ya yi haka fa ni'ima mun fi son haka shine mafi alkhairi in bai yi ba to kuma shari'a tana nan insha Allah albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana da gaskiya ya ko bamu ikon binta Allah ya tabbatar mana da mai gaskiya ya karfafe shi da gaskiyar shi wanda kuma yake mai ƙarya Allah muna roƙonka ka shiryar da shi ya gane ƙarya ba addini ba ce balle ta zama asali daga cikin asalolin gina addini ba ma addini ba ce kwata-kwata balle ta zama asali daga cikin asalola na gina addini ko ba yadda za a yi wa ƙarya fanci ta zama addini so muna roƙon masu irin wannan hali Allah ya ba su shari'a Allah ya ba su ikon tuba su kuma ikhlasi cikin tuban su ji tawbatan tawbatan nasuha kuma Allah ya amshi tuban su da namu ga baki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته